إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادية قوة ترى وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo ashirin da takwas ga watan shida dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta casa'in da biyu suratul laili ayoyinta ashirin da ɗaya wannan sura tana bayani akan ayyukan ‘yan adam sun bambanta wani tun daga nan ya kama hanyar wuta totar wani ya kama hanyar aljanna totar ayyukansa suka bayyana haka sannan Allah ta'ala ya gaya mana waɗanda suke wa addini rowa in Allah ya musu arziki ga makomarsu waɗanda suke yin alheri ga addini ta hanyar ciyawa ga makomarsu sannan Allah ya faɗi ‘yan wuta da makomarsu sannan kuma aka rufe da bayani akan wata bajinta da sayiduna abubakar yayi na siyan bilal ya ‘yan tashi kamar da malam ibnu kasir ya ce wannan aya da ittifaƙin malaman tafsiri ta sauka ne tana bayani akan wannan bajinta da aikin kirki da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yayi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر نيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallaili iza ya gasha, Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da daddare ko ya rantse da dare iza ya gasha, idan ya lullube halitta da duhunsa. Waja'alnan laila libasa, waja'alnan nahara ma'asha, shi dare kamar wata shimfiɗa ce. ko wani bargo ne ko mayafi ko gwado wanda yake lullube mutane su samu su bacci su huta to kuma rana lokaci ne na neman abinci wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahatum bin nahar Allah shine wanda yake daukar ranku daukar rai irin na bacci sannan kuma ya san abin da kuke tattalawa kuke tsarorotawa da rana na neman abincinku da sauran rayuwanku kullun nasu ya gadu kowa yana buga sammako fa bai'un nafsahu wa mu'tiquha wa mubiquha wani ya yanto kansa wani ya halakar da kansa wani ma ya siyar da kansa to wannan yana cikin surori goma sha biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da rantsuwa wallaili Allah ya rantse da dare mun ce rantsuwa Allah a cikin alkur'ani ta kasu kashi uku ko dai Allah ya rantse da kansa fala wa rabbika la yu'minun ko Allah ya rantse da siffarsa wal ardi wa ma tahaha ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da ɗaya daga cikin halittunsa musamman halittun waɗanda suke da ayoyi waɗanda za a iya gani duk halittun Allah akwai ayoyi na ban mamaki a ciki to Allah ta'ala ya ce wal layli idha yaghsha قال ابن عباس يغشى بظلمته النهار shi dare shi yake lullube hasken yamma da duhunsa malam zajjaju yace yaghshal ufuqa yana shirfe shashannin sama wa yaghsha jami'a ma baina samai wal ard dukkan abin da ido ke iya hangowa wanda Allah ta'ala ya kaddara dare ya rufe shi to dare yakan rufe shi wannan shine cikon gurare guda bakwai a cikin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da dare a wani yanayi, ya ce, Wallaili iz adbar, Allah ya rantse da dare a lokacin da ya fuskanto ko ya bada baya, wallaili iza as'as, Allah ya rantse da dare idan ya tafi ko idan ya komo, as'asa yu as'isu, wallaili iza yas, Allah ya rantse da dare a lokacin da ya tafi ko lokacin da ya dawo. sana Allah ya ce wallaili idza yaghshaha Allah ya rantse da dare a lokacin da ya lullube hasken rana wallaili idza yaghsha da kuma dare Allah ya rantse da shi idan ya lullube wato rana da haskensa wallaili idza saja sai wallaili wa ma wasaqa waɗannan sune gurare bakwai da Allah ta'ala ya rantse da dare a wani yanayi na lullubewa da duhunsa domin Allah ya nuna mana ayar da ke cikin dare يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل duk wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna isassa da ikonsa da kuma jujjuyawa a cikin halittarsa. Allah cikin hikimarsa bai sanya dare ya zama dindindin ba, bai sanya rana ta zama dindindin ba, sai ke mana canji tsakanin dare da rana saboda ai aiki da rana a huta da daddare. a kuma bautawa Allah a kuma nutsu a dawo gida qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya idan Allah ya sanya muku dare titir dindindin babu wayewar gari wa kuke da shi ba Allah ba wanda ya isa ya fito muku da rana sai Allah ya ce wannan hari kuma Allah ya rantse da rana da yammaci iza tajalla idan ya bayyana hasken wato a rana wato Allah ya rantse da dare lokacin da ake huta ake bacci kuma ya rantse da rana lokacin da ake fita neman abinci waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahari kun ga waɗannan ayoyi guda biyu sun yi kama da nan Allah ya rantse da dare da kuma rana إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا إن الجديدين دري درانا كل سببين إذا ما استوليا على جديد idan suka wato samu rinjaye akan sabo sabon mutum yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai kaga yana tsufa yana tsufa har ya kare adana ya hulil bila sai su kusanta shi zuwa ga mutuwa ko zuwa ga tsufa ko zuwa ga karewa to shine Allah ya rantse da biyin gaba daya ai bi an zahara min bainu zulmati in ya bayyana bana wa zahara min bainu zulmati wa ma khalaqa zakara wal unsa anan ma din an mata kauli biyu kamar yadda muka gabatar a wajen wal ardi wa ma tsahaha ko dai ma din nan masdariya ce sai a ce wa khalqi zakari wal unsa Allah ya lantse da yadda ya kera namiji da kuma yadda ya kera mace kirar tasu gwanintar da Allah ya nuna wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kanku ba za ku ga ayar Allah ba wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طرائق وما كنا عن الخلق غافلين to Allah ta'ala ya ce ko dai ma dinnan ta zama masdariya ai wa khalqi zakari wal unsa Allah ya rantse da yadda ya kera mutum namiji da kuma yadda ya kera mutum mace ko kuma ma dinnan a fassara ta da ma'anar man wa man khalaqa zakara wal unsa sai zama Allah ya rantse da kansa kenan da wanda ya halicci namiji da mace wato Allah ya rantse da kansa yadda ya nuna gwaninta wajen halittar namiji da kuma yadda ya nuna gwaninta wajen halittar mace. To, kalmar namiji da mace abu ne da aka daɗe ana tattauna shi a faɗin duniya, har ana kafa ƙungiyoyi na ƙwato da ‘yancin mata daga hannun maza, suna ɗauka kamar wani bambanci ne addini ya zo da shi ya nuna tsakanin namiji da mace. To, a addini in muka kalli Alƙur'ani, duk sanda yake magana ibada, yake magana aƙida, yake maganan makoma to baya bambanta namiji da mace a ko ɗaya a waɗannan gurare Allah ya ce wa laysa zakar kal unsa lalle a halitta a ɗabi'a a yanayi namiji ba irin mace bane mace ba irin wato namiji bace kowanne akwai aikin da Allah ya sa shi kuma halittarsa ta yi daidai da irin wannan aikin mu da aka ce mu fita mu je mu noma mu kiyo mu sana'a domin mu nemo wa iyalanmu abinci da sutura da magani da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sai aka yi mana kwanji aka yi mana murya mai wani guru-guru daban tsoro aka yi mu wasu iri murɗaɗɗu gashi nan saboda ya dace da saran itace da faskare da noma da kiwo da huɗa da jan fatanya su kuma mata da yake ƴan lela ne su kuma sai aka yi musu murya mai siririya aka yi musu jiki mai taushi aka zaunar da su a gida aka ce ku kuma ku dinga renon masu noma ku dinga noman masu kiyo, ku dinga renan malamai, ku dinga renan likitoci, ku dinga renan shugabanni, su ne masu reno kowa ɗan mace ne a duniya. Saboda haka wannan su kuma su ne masu aikin renan al'umma, in an samu shugaba mai haɗama, to bai samu kyakkyawan reno ba. In an samu mutum mara zuciya, ko mai matacciyar zuciya, ko aka same shi karkatacce ko waskatacce ko fanɗararre, to bai samu kyakkyawan kiwo da reno tun daga gida ba. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa ne nagartacce a musulunci a wanda yake yahudantar da shi ko ya nasarantar da shi ko ya maguzantar da shi shine iyayensa so da kan aka yi sakaci da tarbiya sai mutum ya lalace shi sa Allah ce inni la udhi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa Allah ya ce ni kan bazan tozarta aikin wanda ya aiki daga cikinku ba ko namiji ko mace man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wannan ya shafi namiji ya shafi mace wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata Allah ce duk wanda ya kyautata aiki yayi aiki mai kyau namiji ne ko mace alhalin yana da imani waɗannan sune suke shiga aljanna wani gurin yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk ya kyautata aiki ko namiji ne ko mace ce alhalin yana da imani to zamu bashi kyakkyawar rayuwa wani yace wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna wanda ya kyautata aiki ko namiji ko mace alhalin yana da imani waɗannan su ne masu shiga aljanna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unfa ya ku mutane na halicce ku daga namiji da mace daga annabi adam da hawa'u khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa alakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-unsa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى saboda haka guri biyar aka samu a shari'a ta kawai duk yawan shari'a nan ta musulunci tana da masail miliyoyi amma a guri biyar ne kaɗai aka samu inda shari'a ta bambanta namiji da mace waɗannan gurare biyar kuma ba wani gurare ne masu tasirin gaske ba waɗanda za a ce an bambanta namiji da mace a musulunci dangane ga shari'a ko dokoki na ɗaya akwai matsaloli a cikin rabon gado ba duka rabon gado ba da wasu kan ɗauka cewa a rabon gado a kowace matsala ana ba namiji biyu ne a ba mace ɗaya ba a ko ina ba ne a hali uku ne ko hali hudu kawai a rabon gado ake ba namiji biyu a ba mace ɗaya kuma akwai dalili gado Allah ya raba shi hawa shida akwai ɗaya bisa takwas wanda ake kira sumuni akwai ɗaya bisa shida wanda ake kira sudusi akwai ɗaya bisa hudu wanda ake kira rubu'i akwai ɗaya bisa uku wanda ake kira sulusi akwai biyu bisa uku wanda ake kira sulusani akwai kuma rabi wanda ake kira nuski wannan su ne masail ɗin da alƙur'ani ya tattauna dangane ga rabon gado a cikin halin nan shida babu inda mace bata fito ba mace ta fito a inda take cin rabi mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa uku mace ta fito a inda take cin biyu bisa uku mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa uku mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa hudu mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa shida mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa takwas babu wani gado kai in ma ana cin dukiya duka akwai inda mace take cin dukiya duka misali ka mutu ka bar ƴan uwarka shaƙiƙiya ba kowa a duniya daga kai sai ita za a ba ta rabi bil fardi sana a miƙa mata rabin kuma bil ta'sib ko bil raddi a ce wannan rabin shine qur'ani ya baki wannan kuma tunda ba a samu wani mai cin gado ba sai ke to an ƙara miki da rabin ki cinye duka to kaga waɗanda ba su sami wato bayani akan wannan ba shine suke ganin kamar ya kamata dukkan masail na rabon gado wanda a hali hudu ne halin da ‘ya'ya maza suka haɗu da ‘ya'ya mata shine ake ba maza biyu a ba mace ɗaya ko shaƙiƙai ko li'abbai suka haɗu maza da mata ko inda kaka ya haɗu da wato jika shi ma wannan mace akan mata wannan to amma in ba wannan ba mafi yawa za ka ga a cikin rabon gado ko dai a raba daidai kamar li'ummaima su li'ummaima Allah ya yi fahim shuraka fi sulusi su idan suka wuce ɗaya ma biyu uku hudu su suka yi tarayya sulusin daidai ake raba musu ma mazan da mata to wannan akwai buƙatar a sake jaddada mutane su fahimci addinin musulunci bai ƙwari mace ba bai zalunci mace ba bai ɗauki alhakin mace ba bil hasani ma ba a taɓa yin wani addini wanda ya darashta mace ya kimanta ta ba ya ɗaukaka martabarta ba, ya ɗauke ta mutum ba, ya ba ta dukkan abin da ya kamata a ba ta ba irin musulunci. Ya samu mace a ƙangin bauta a hali shida, na farko ana kashe ta da rai, Allah ya hana. Akwai ayoyi alƙur'ani wajen guda shida da suka hana a kashe mace. Daga ciki Allah ya ce wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Idan aka tambayi wacce babanta ya rami ya binne ta da ranta, me kika yi aka binne ki tambaya ne dan baban ya sha wahala sannan Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun Allah ce tir da uban da za a zo a ce matarka ta haifi ya mace ya guntsa fuska ya bata rai wai baya son ya mace kai dai ka roki Allah mai albarka shi yasa da Allah ya tashi lissafa ba da ‘ya'ya sai ya fara da ‘ya'ya mata, ya ce, Lillahi mulku samawati wal ardi ya khuluqu ma ya sha, ya habu liman ya sha'u inasa, wa ya habu liman ya sha'u zukur, au yi zawujuhum zukuranan wa inasa, wa ya ja'alu man ya sha'u a ƙima. Daka kun ga ashe kenan, na biyu ba a ba mata gado kwata-kwata, sai wata mata mijinta ya rasu ya batta da ‘ya'ya mata biyu, sai wansa wan mijin sai zai kwashe dukiyar ya tafi da ita sai ta kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah mijina ya rasu ya banni da ‘ya'ya mata biyu ga suna bukata a yi musu kwalliya a rene su a yi musu tarbiya su samu miji ga kuma ɗan uwansu ya zo a yadda al'adar laraba ta nuna ya kwashe dukiyar sai Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin sai aka kira shi aka ce ya dawo da dukiyar nan za a raba ta yadda Qur'ani ya ce da ya dawo da dukiyar sai aka raba ta ashirin da hudu su waɗannan mata guda biyu za a ba su sulusani tunda mata ne biyu a ciki za a ba su takwas takwas domin takwas su uku takwas takwas za a ba kowa takwas su uku shine ashirin da hudu da haka sai aka ba wannan takwas aka ba wannan takwas wasu kuma tana da ɗaya bisa takwas sai a ba ta uku uku uku sau takwas shine ashirin da hudu sai aka ɗauki uku aka ba babarsu aka ɗauki takwas sha shida aka ba waɗannan yaran mata guda biyu saura biyar a cikin ashirin da hudu sai aka ba shi ƙwaya biyar shine rad- abin da ya ragowa wanda zai ci bitta asib inda da namiji a cikinsu ma da an sallame shi ba zai ci ba saboda haka kun ga daga nan aka ba mata gado na uku ba a ba mata sadaki idan aure ya tashi uba shi yake karɓar sadaki ya samu babban rigarsa ya ɗaga ya zuba a ciki shike na yarinya sai dai ta ji asalansa to sai Allah ta'ala ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla ku ba wa mata sadaqin su Allah ya ce a ba su kuma ya ce nasu ne wa at bai ce wa atun nisaa sadaqa ba sai ya ce wa atun nisaa saduqatihinna saduqatihinna a ba su saduqatihinna nasu ne sadaqin so da haka Allah ya ce nasu ne a ba su mun ga abu na uku kenan abu na hudu ana musu auren dole kawai in aka tashi daura aure ba a tambayar yarinya tana so ko ba ta so kamar kyanwa kawai sai dai a dauka a mika ta makota to shine Allah ya hana manzon Allah ya hana yace an hana auren dole Allah yace min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai an samu sakanu da mawaddatu da rahmatu sannan aure yake inganta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikru tusta'zanu wa idhnuha sumatuha was-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha daka aka hana yin wannan abu na hudu ana na biyar ana sa su kayan gado kawai mutum ya mutu ya ban mata sai a raba har da su cikin kayan gado sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisun an tarisun nisaa karha baya halatta gare ku ku mai da mata kayan gado ku dinga tilasta musu kuna sa ci a cikin kayan gado a hana wannan aka soke wannan ba a ba su ilimi manzon Allah ya bude institution na farko na mata ya karantar da su da kansa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi ne ya fara budewa mata makaranta ya ilmantar da su sannan ba a barin su suna shiga harkokin kasuwanci da sana'a musulunci ya buɗe musu ƙofa akwai mata da yawa a musulunci 'yan kasuwa masu kuɗi irin suna na Khadija irin su Ummu Sharikin irin su Ummu Yaqub irin su Ummu Mubashir kissoshin su diyana na a cikin Sahihul Bukhari suna sana'o'i suna yin wato ayyuka waɗanda za su kare mutuncin su da kuma wato rayuwarsu to wannan shine abu na farko na biyu al-itqu a wajen yanci yanzu ba ma bawa idan ka yanta bawa namiji daidai yake da ka yanta mata guda biyu wannan ku saboda bawa wanda za a bashi yanci kakkarfa ake so wanda zai je wani aiki to in ka yanta shi tunda mutane sun fi son bayi maza shi yasa aka kwadaitar da yanta namiji akan wannan wannan kuma kaga shi ma gashi nan na uku a wajen ragon suna idan namiji aka haifa maka shari'a ta fi so ka yi masa rago biyu wanda ma jama'a da yawa ba sa aiki da wannan rago biyu ake so ka yi ka yankawa namiji mace kuma guda ɗaya shine guri na uku guri na hudu a wajen shahada wato shaida a cikin harkar kuɗi shine Allah ta'ala ya faɗa cikin wato ayar ayar dain cewa a maganar shaida ko wa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimman taradawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra kuma Allah ya faɗi dalili mata suna da ayyuka da yawa a gida in ba rubutu suka yi ba suna da saurin mantuwa to Allah ya ce a sa mata biyu saboda in ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna mata to kaga anan ne sai wajen diya diya idan aka yi mutum ya kashe mutum in za a karɓi diya to in mace ce ana karɓar rabi in ko kisa za a yi to kashe shi ake ba kamar yadda ake faɗa ba cewa wai in ka kashe mace sai an ƙaro ɗaya ka kashe kafin a kashe ka in ka kashe mace kashe ka za a yi mace mutum ce kamar kowa wanda diya kashe ta a musulunci kashe shi za a yi amma in kuɗi za a karɓa a nan ne aka sassauta cewa a bada miliyan goma sha shida ko raƙumi hamsin ko saniya ɗari ko dinari ɗari biyar ko dirhami dubu shida kamar yadda wato yake shine rabin na namiji to a waɗannan guraren kaɗai su ne malam ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace an yi wannan sannan za mu ga a harkar kuɗi da aka ce a ba namiji biyu a ba mace ɗaya ita mace ai ɗayan da aka ce a bata ba kuma wani nauyi da aka ɗora mata a musulunci ba inda aka ɗora wa mace nauyi a musulunci duk nauyin kuɗi yana kan namiji idan ubanta ne kai babanta ne kai mahaifinta to da cinta da shanta da tufafinta da suturarta da maganinta da kuɗin makaranta duk babanta ne zai mata har lokacin da za ta yi aure sannan in ta yi aure kuma kai ustazu da kai aure to yanzu abu goma ya hau kanka game da matan nan ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta gidan kwana magani abin nan a abin nan iliminta da kuma haƙƙin saduwa da ita da mutunta ta da daraja ta a matsayin mutum matarka waɗannan haƙƙin guda goma idan ba za ka iya yin su ba ma kakkai aure dan akwai wanda aure haramun ne shi yayi malamai sun ce akwai wanda haramun ne ya aure in an ga zai aure ma a kama shi a daure saboda haramun ne ya aure akwai wanda suka ce shi kuma makaruhi ne ya aure suka ce aure ya kasu kashi biyar yadda al-ahkamu taklifiyya ta kasu biyar akwai wanda haramun ne akwai kuma wanda wajibi ne sai yayi ko bashi sai ya ci yayi wajibi ne shi kuma yayi wancan auren in yayi zai dinga cutan matar yana zalunta ta ba zai iya daukan haƙƙin ta yadda shari'a ta ce ba to wannan sai ya hakura har sai ya daidaita tukunna shi kuma wancan yana da dan kuɗi kaɗan amma in bai auren ba zai je ya lalace ya zina ko za ta lalace ta ya zina to maza a neman ruwan kashe gobara kowa aka samu sai a ce ɗanka abin da ya sawwaka kawai sai a aurar da ita ko a aurar da shi saboda a kashe waccan gobarar to haka ne suka ce akwai wanda mustahabi ne yayi akwai wanda makaruhi ne yayi in ka duba cikin sahihu fiqh sunna ya kawo dukkan maganganun malamai dangane ga waɗanda suka ce aure wajibi ne kawai suka shiru da wanda suka ce mustahabi ne suka shiru da wanda suka kasa shi uku da wanda suka kasa shi biyar a cikin manyan malamai na sunna da mazhabobin su saboda kun ga ashe kenan dangane ga mata babu wani cuta ko zalunci ko ɗaukan alhaki da musulunci ya musu akwai lacca musamman a cikin laccocinmu da za mu yi a watan ramadanan nan guda goma sha ɗaya a ciki akwai lacca da za a yi akan mahimmanci da wajabcin neman ilimi ga ya mace wanda a nan za mu tattauna akan wasu matsaloli guda goma sha biyu da ake ruɗar da mata a cikinsa irin su magana kaciya irin su magana gado dinnan irin su magana hijabi irin su magana tsari irin su magana karatu da sauran waɗannan matsalolin goma sha biyu insha Allah za mu tattauna su a nan gurin za mu fayyace yadda musulunci ya kalli abin ba yadda wasu daga wajen musulunci suke kallo shi ba shine Allah ta'ala ya ce inna sa'ayakum la shatta wannan shine jawabul qasam haƙiƙa ayyukanku sun bambanta wani aikin aljanna yake wani aikin wuta yake wani akan sunna yake daram wani akan bid'a yake wani akan tauhidi yake wani akan shirka yake wani akan adalci yake wani akan zalunci yake wani akan ilimi yake wani akan jahilci yake wani akan gaskiya yake wani akan ƙarya yake wani akan daidai yake wani kuma ya dan karkace kadan bai saki gaskiya duka ba ma dan karkace kadan sai Allah ya ce inna sa'yakum la shatta ayyukanku sun bambanta sarat musharriqatan wa sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarribi yace tayi yamma ni kuma nayi gabas kagan ai ba za a hadu ba kenan ko Allah talaqiya ba haduwa kenan to saboda haka Allah yace tabbas ayyukan ku sun bambanta kuma hakan ne sun bambanta gashi a fili muna kallo wa minkum mu'min wa minkum kafir akwai mumini akwai wanda ba mumini ba afaman kana mu'minan kaman kana fasika afanaj'alul muslimina kal mujrimin a gani da haka ba za a taɓa bamban ba za a taɓa daidaita tsakanin waɗannan ɓangaren guda biyu ba fa amma man a'ata to sai Allah ya shiga bayanin bambancin fa amma man a'ata wanda ya bayar ya bayar da me an yi fassarori guda uku akan abin da ya bayar dan ba a faɗi maf'ulin bihi din ba fa amma man a'ata wanda ya bayar wato ya bayar da abin da Allah yake so a bayar ya ɗauka ya bayar ɗin kuma shine aka fassara ta farko a atsamin fadli malihi ya bayar da garagowar dukiyarsa wa yasalunaka ma za yunfiqun qul al'af al'afu al-fadl me zaka ciyar Allah ya ce abin da ya ragowa kai ma an kana jin yunwa ka fara ci tukunna shi sa wani ya ce annabi ina da dinara yace to ci abinka sai ce to ga wani sai ce to ka ciyar da iyalanka yace ga wani har ya je hudu yace to kai ka sa abin da zaka yi da shi kuma saboda haka ibda bi nafsika ka fara da kanka sannan iyalanka sannan kuma a yi waje to shine ma'anan a ya bayar da abin da ya ragowa in ji abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ko a Allah hasidika min qalbihi ya ba wa Allah gaskiya a zuciyarsa duk abin da ya kudure a zuciyarsa aqida ce mai kyau kuma da gaske yake yi in ji malam hasan na uku a ata haqqallahi alaihi duk haƙƙin da ya san Allah ya ɗora masa ya yi ƙoƙarin sauke wannan haƙƙi shine ma'anan fa'an maman a'aƙa wattaƙa kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah taƙawa ita ce wato hanyar zuwa aljanna kai tsaye Allah ta'ala ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ko wattaƙa shirka ya kiyaye shirka da bid'a da duk abin da zai sa su bata da Allah ya kiyaye shi wasaddaqa bil husna ya kuma gasgata da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yi alhusna dinnan fassara da cewa kalimatu tauhid wato iyadda ya gamsu ya sakankance da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya tsaya a kanta ko kuma ya wato alkhalafu wato ya maye gurbi da abin kirki ko kuma aljannatu ya gasgata akwai aljanna ya aiki dan ita ko ya gaskata ni'imomin da Allah ya yi masa kuma ya aiki da su inda ya dace ko kuma ya gaskata ya yadda da alkawarin Allah ya kuma tabbatar da shi ko kuma ya tsayaye sallah ko kuma ya azumi wannan duk husna zai iya shiga ciki to mu dauka duka ne gaba daya domin babu wanda aka kore a ciki wa saddaqa bil husna Allah ya fasanu yassiruhu lil yusra da sannu za mu sauƙaƙa masa zuwa ga sauƙi za mu sauƙaƙe masa aikin alheri za mu sauƙaƙe masa zuwa aljanna za mu sauƙaƙe masa kyakkyawar rayuwa fa kullum mu yassaru lima khuliqa la kowa an sauƙaƙa masa yadda rayuwarsa take a cikin tafsirin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an mun san Sheikh Aminu Shankiti rahimahullah bai zo ƙarshen tafsirin ba Allah ya masa rasuwa to sai almajirin sa Atiya Salim Sheikh Atiya Salim ya karasa to da yazo kan wannan aya sai yake cewa wato idan mutum mutumin kirki ne sai aikin kirki ya dinga ya masa sauki saboda sauƙaƙa da Allah ya masa sallah ba za ta baka wahala ba karatun qur'ani ba zai dinka baka wahala ba zuwa tafsiri ba zai baka wahala ba sadaka kyauta azumi duk sai ka dinga ji kuma kana yi kana jin daɗi har sai ya zama rayuwarka tana da ɗanɗano na alheri ɗanɗano na jin daɗi sai ba da wata kissa guda biyu kissa ta farko shine akwai wani mutum wanda yake ɓarawo ne yana sata sai da ya arziki sai daina satar to amma duk da ya daina sata har yanzu yana sha'awa ya satar sai tura wani yaron sa yace ya shiga gonan makocinsa ya masa sata ya sato masa inibi da ya shiga ya je sato inibi da ya ki sai ya ki zuwa gonar sai ya tafi gonan mutumin shi barawan sai ya je ciro masa inibin daga can da ya bashi da ya ci ya dandana sai ya ce wannan ai ba na sata bane ban ji dandanan sata a ciki ba ai na ka samu wannan sai ce ai a gonarka na je na ɗauko maka tunani na cewa tunda kana da abin nan kuma ka tuba daga satan nan dan me zaka ce a je a ɗauko maka kayan sata sai ka ci saboda ya saba da satar har ya san ɗanɗanon kayan sata to kuma sai ya ce akasin wannan kuma sai ka kisa sayyidina Umar wanda ya aiki wani yaron sai je tatso masa madara da ya je sai ya tarar da a raƙuma na sadaka na zakka na gwamnati sai ya ba wa mai tsaron raƙuman sai ya tatso masa a ciki da aka ba sai na umar ya sha ya ɗanɗana ya ce kai ina ka samo nonon nan sai ya ce ai nonon nan na samo shi ne a na raƙuman zakka ne kuɗin gwamnati ne umar ya ce haba shi yasa na ji ba irin na halal bane wannan saboda haka sai ya kakaro ya amai bisa wannan ɗan nonon da ya shiga makogwaransa to kaga idan ka kai inda za ka kai ɗanɗanan halal da haram ma bayyana yake akan harshenka an ce akwai wani malami shi ma yana da gona to a tsakiyar gona akwai yakuwa cikin gonarsa akwai yakuwa gona makocinsa ma akwai yakuwa sai tura yasa ta je ta, ta ciro masa yakuwar da za a yi miya to a kan tsakiya akwai wacce ta fito wacce ba za ka iya yankewa ta wannan gonar ko ta wannan gonar ba ce sai yarinya ta ciro da wannan sai ta zo aka yi miya bayan an yi miya da ya ɗanɗana sai ce ke wannan ku yakuwar a cikin gona ta kika ɗebo ta ce a'a baba a gonarka na ɗebo amma dai na ga wata a tsakiyar gonarka da ta makocinka gaskiya ban san ta gonarka ce ko ba ta gonarka ba na haɗo da ita yace ayya a zubar da miya duk a dawo da miyar gida a je a zubar abin ne ta an ci haramun a cikin miyan nan to kaga irin wannan bayan Allah kai yanzu ya ki haram ya ki halal mu komai ci muke yi Allah ya sauke astaghfirullah to yace in Allah ya sauƙaƙe maka sauki sai kaga komai ma sai Allah ya tantance ma wasu da ida ma suke kallon abu su gane halal ne ko haram saboda tsabar nisanta haram da suke sai Allah ya wato ba su wata irin sauƙin gane haram ɗin don su nisance shi su guje shi haka nan wani ya taɓa yoce fa ne ya kawo ma sayyidina abubakar yaransa ne aka yi miya sai da sayyidina abubakar ya ci sai ke ce masa ai a zamanin jahiliya na yi bokanci daga baya na tuba to waɗanda na yi ma bokancin suka haɗu da ni shine suka bani kuɗi na yo cefane da shi ne mana miya sai sayyidina abubakar ya sa hannunsa a baki ya kakaro amai sai da ya amayar da wannan miyar gaba ɗaya domin kar ya je wa Allah ya ci haram kaga muku yanzu ka ci wannan miyar dai ka ce to gaba ka a saki haji ko wannan dai ta shiga alhamdulillah to saboda haka magabata malam mutanen kirki ne sosai a daina taɓa mutuncin magabata wato in kaga tarihinsu da abin da suka yi ka ɗauka ma wani abin tatsuniya ne saboda ba za mu iya ba wa amma man bakhila wanda ko yayi rowa Allah ya masa arziki ita rowa iri-iri ce, wala ya saban nan lazi ne bukhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum ita akwai rowar karatu Allah ya baka ilimi ka ki karantar da mutane to rowa ne shi ma ko akwai rowa ta kuɗi Allah ya baka kuɗi ka ki yin alheri da su kaga shi ma rowa ne akwai rowa ta wata fasaha da Allah ya baka ko hikima ko dabara ko azanci da za ka taimaka wa musulunci ka ka fito ka ba da taka gudunmawa a nan kai ma ka yi rowa yanzu wannan kwamitin da muke ta yi na da'awa akwai fannoni daban-daban da akwai wasu da yawa sun kware wanda za su iya shigowa su zo su ba da tasu gudunmawa ko a ɓangaren gidan marayu ɗin nan yanzu wani likita ne ya zo ya rubuta lambarsa a jikin gidan marayu ya ce da wani ya samu rarura a kira shi kaga ya ba da tasa gudunmawa ya ce yana asibiti amma ga lambarsa da yaro ya yi rashin lafiya a gidan nan a buga masa waya ita ho ya zo ya duba shi kyauta sadaka fi sabilillahi shi da yake likita ne ta nan zai iya bada tasa gudunmawa to kada mutum ya dauka shi aikin musulunci yana bukatar kowa wani kakkarfa ne ya ce malami Allah ya nukatan gaske ne mai karfi ina za yi amfani da karfi to sai mu duba mu ga inda karfi zai amfani wani ya ce ni na kware ne akan akan harkar sadarwa harkar social media din nan kamar yadda Abdulkadir Bello da abokansa suke ta kokarin yada waɗannan karatuttuka a ko ina a duniya kaga su kuma suna bada tasu gudunmawa ta nan wani kuma ya ce ni abin da na fi ƙwarewa shine Allah ni kamar barista misali kun ga da aka da, da, da aka zo za a fito da wasu da kurkuku ko mun samu matsala wata ta musulunta iyayenta sun zo sun ja daga mun ja daga akan sai sun kwace ta daga hannunmu sai mu ce to wannan aikin barista ne yanzu ba magana alarama bane ko magana ta barista zai je ai talan kwasani ai talan kwasawa ai talan kwasawa har sai an lankwaso inda za a abin nan ka gani ga wani wani wani dan hizba ne shi aikinsa kawai ya aikin hizba din nan ya zazzara ido ya tsaya yana kallon ka ya ga me yake kawa ya komo kun ga ba da tasu gudunmawa yanzu ga wani anan shi kuma yana rubuta mana tambayoyi ne tambayoyin da aka ga yake tacewa ya rubuta kuma ya turo a faɗa kaga kowa da aikinsa saboda haka haka aikin musulunci yake kowa akwai gudunmawar da zai bayar to kada kai rowa da wannan damar in kana da wata dama ka samu shugaban kwamiti ko sakatare ko vice chairman ka ce ni Allah ya mun baiwa a bangare kaza kuma wannan baiwa za ta taimaka wa musulunci don haka ni ma ga tawo gudunmawa an an kaza ya tashi a nemo ni kun ga akwai wanda yake shi kuma yana kula da wannan sautin ne yana baya da ya ji sautin ya yawa sai ya rage in ya kaɗan sai ya ƙara yana zaune a gurin shi kuma abin da yake lura da shi kenan ga kuma wani a baya na a tsaye za ku ga yana haka da hannu ya haka ya haka kai watakila baka san dalilin da yasa ake ta wannan mutsutsu da yan yatsutsu ba amma na yan yatsun nasa suna da muhimmanci wannan wani tsaba karatu ake yi akwai yan uwanmu suna sama mun sa musu projector su kuma wato abin nan abin nan bai bayu ne ba sa jin abin da muke faɗa amma ta wannan hanyar ba ku fi su ganewa da abin da ake ba akan hakan har tambayoyi suke rubutowa jema da suka rubuto tambayoyi to an dan juyar da kyamara haka ba su gani ba suka ce sai an maimaita tambayoyinsu yau domin an kautar ba sa ganin yan yatsin ya ake amsa tambayar to kun ga shi malamin kurame ne kuma ya iya na turanci ya iya na larabci ya iya na hausa saboda haka yakan fassara wa kurame su ma su gane tafsirin da ake yi kun ga ya bada tasa gudunmawa ga masu kyamarori suna ɗauka su ma da ka gani su saita su juya su ce mu dan rage hulamu mu dan rage tsamu mu ƙara a ce a dan yi baya da makirfan din na dan turo shi su ma gudunmawa suke bayawa don haka aikin musulunci ba na mutum ɗaya bane na kowa da kowa ne kuma aka tashi raba ladan daidai wa daidai Allah yake raba kowa sai ya samu nasa shi taska Allah ba a kure ta balle ka ce to in nazo ni me zan samu akwai abin da zaka samu man dalla ala khairin falahu mislu ajr fa'ilihi addallu ala alkhairi ka fa'ilihi wanda duk ya nuna abin kirki aka yi nasara musulunci ya samu ɗaukaka to yana da tasa gudunmawa da zai bayar saboda haka Allah ta'ala ce wa amma man bakhila wanda ya rowa da damar da Allah ya bashi wastaghana kuma ya wadatu daga falalar Allah ya ce baya son rahama ko baya son jin kai ko ba zai musulunci ba ko ba zai taimaka addini ba shi ya wadatu da ƙarfinsa ko fasaharsa ko dabararsa ko hikimarsa ko wayansa ko azancinsa wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata da la ilaha illallah ko ya ƙaryata alkiyama ko ya ƙaryata musulunci fasanu yassiruhu lil usra wannan da sanu zamu sauƙaƙa musu zuwa ga kunci da wahala shi kuma wahala zai shiga zai ji sauƙin aikata bala'i da musifa kai kana gudun bala'i shi yana shiga ciki kai kana gudun sabo shi yana kutsawa kai kana nisantar abin da zai halaka ka shi yana shiga ciki saboda baya jin wahalar saban Allah baya jin wahala fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Allah ya ce dukiyarsa amfanin me za ta yi masa idan ya gangara lahira ko ya gangara wuta ko ya gangara kabari dukiyar mai amfaninta wai lulli kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addadahu ya hasabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama dukiyarka ba za ta yi maka komai ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim in kaga dukiya ta amfani mai ita to ya sarrafa ta ne zuwa ga abin da ya dace ni'mal malu salih lirajul salih na'am إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna alaina lalhuda, lalle haƙiƙa bayyana shirya yana kanmu, mu za mu bayyana wa mutane me ya kamata su yi su samu tsira, me ya kamata su yi su samu aljanna, me ya kamata su yi su kyamu kyakkyawan aƙida da kyakkyawar ibada da kyakkyawan mu'amala da kyawawan halaye. Allah ya ce wannan aikinmu ne. ay inna alaina an nubayyana tariqal huda min tariqid dalal yana kanmu mu bayyana wa mutane tafarkin daidai daga barin tafarkin bata wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce tabbas da lahira da duniya ta mu ce baki daya mai neman duniya ya nema a gurin mu mai neman lahira shi ma ya nema a wajen Allah da duniya da lahira duk kayan Allah ne don haka in kana so a baka ka ce rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka bani kyakkyawa a duniya annabi yace kyakkyawar duniya abu hudu ne na farko ka samu gida yalwatacce isasshe faffada wanda zai ishe ka in mace ɗaya gare ka ka samu daidai na mace ɗaya in biyu ne in uku ne in hudu ne ka dai samu yalwataccen gida kuma gidanka ne ba gidan haya ba ba gidan aro ba ba gidan gado ba naka ne mallakinka kuma yana da yalwa ya ishe ka wannan arziki ne sannan ka samu kyakkyawan abin hawa mai lafiyar gaske in mota ce ki ɗaya kake mata ko fito kake mata ta tashi ma ko irin wacce take tashi ce da numfashi ko ce ake kiranta ta tashi ko ce ake dangola mata dan yatsa ta tashi ko ta ake mata ki ɗaya ta tashi kuma AC ya kama ga kanshi a cikin mota ka ja baka ka je inda kake so cikin sauki ka dawo to wannan shi ma arzikin duniya ne sannan ka samu mace ta gari wato mai hali ga aƙida ga tauhidi ga tarbiyya ga biyayya ga kyau kuma ga kyan hali ta hada ita kadai kuma ita ce matarka awa mala ai duniya ta yi kyau kenan ba tashin hankali ba rigima ba fitina ba daga maka hankali sannan kuma abokinka ko makocinka shi ma ya zama mutumin kirki ne duk wanda kake abota da su wanda kake makotaka da su mutanen kirki ne wanda suke taimaka maka a wajen aikin kirki suke baka shawara in zaka faɗa abin da bai dace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu wannan to ya samu fi duniya hasana wa fil akhirati hasana kuma a sa ka a aljanna kawai to kaga kenan Allah ya ce to duniya da lahira ta mu ce kada a neme ta a hannun wani mai san duniya kadai mai san lahira kadai mai san duka biyun to ya koma wajen Allah fa anzartukum naran talazza Allah ya ce ina muku gargadi ina ja muku kunne da wuta wacce take zababbaka ku kiyaye kanku da wuta wata unnara ku ji tsoron wuta walau bi shiki tamra annabi ya ce koda da tsagin dabino ne fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba mutun ya kiyaye kansa da wuta Allah ya ce ina muku gargadi da wuta wacce take zababbaka talazza akwai ma cikin wutan akwai laza kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla an ce wuta iri bakwai ce saboda mutane sun kasu iri iri to sai Allah ya yi ma wutar kala kala har bakwai domin kowa akwai ta inda zai shiga amma wani fa duk bakwan nan sunansa ya fito duk kofofin wutan nan guda bakwai laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum to shi duk gaba ɗaya akwai sunansa Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada jahannama ita ce madakata litaghina ma'aba makoman masu dagawa ce labisina fiha ahqaban za su zauna cikin ta shekaru bayan shekaru la yazuquna fiha bardan ba za su dandana sanyi ba wala sharaban ko abin sha illa hamiman sai ruwan zafi waga saka da ruwan ciyo jaza'an wifaqa sakamako ne daidai da aiki sannan ta biyu Allah ya ce saqar sa'uslihi saqar zan sa shi a saqara wa ma adraka ma saqar wa ya sanar da kai saqara la tubqi wa la tazar ba ta barin komai sai ta cinye shi lawahatun lil bashar mai daye fata ce alaiha tis'ata ashar mala'ika goma sha tara ne yake tsaranta ta uku Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tanadin sa'ira ga duk wanda ya kare ta alkiyama izara athum min makanin ba'idin in ta hango su daga nesa sami'u laha taghayyuzam sai su dinga jin zafi da fushi wa zafira da ihu da ƙara wa iza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina in aka jefa su a wani guri kuntatacce kuma an ɗaɗɗaure su da auhu nalika subura sai su dinga kiran mun halaka mun halaka Allah ce la ta ul yawma suburan wahida kada ku ce kun halaka so daya wa da usuburan kasira ku kirawo na halaka babu iyaka malala gashin tinki an ji yaro to a kira wannan sannan na hudu Allah ce kalla inna halaba wannan laza ce nazza'atan lishawa mai kware fata kai ta da uman adubara tana kira duk wanda ya bada baya wata wallahi kau da kai shi take kira sannan Allah ta'ala ya ce a fa'amma man tsaga wanda ji ya tsagawa wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiyal ma'awa makomarsa jahimu sannan Allah ya ce wa amma man khaffan mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya yi sako-sako fa ummuhu hawiya makomarsa hawiya wa ma adaraka mahiya wa ya sanar da kai ita narun wuta ce hamiya mai tsananin zafi sannan ya ce wailun li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamati za a sa shi a hutama wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai wuta hutama wa sanar da kai ita sai Allah ya ce me narullahi almuqada wuta Allah ce hurariya allati tattali'u alal afida wata ita zuciya take ci tsinkaye take in ta cinye mutum sai ta kai ga zuciyarsa innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada kuma za a toshe ta da wasu manyan wato ginshikai da ba za a iya karya su ba ba ma kofa an toshe ta da an shiga sai a toshe shi yasa Allah ya ce fa anzartukum ina muku gargadi naran wuta talazza da take zababbaka kowa ya kokari ya kiyaye kansa daga wuta Allah ya tsare mu daga wuta la yaslaha babu mai shiga wuta ya zauna dindindin illal ashqa sai mafi tabewa tababbe shi zai shiga da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha wannan bi ne a wuce wani zai wuce kamar wal ya bi ta wutar amma wal zai gani kawai wani kuma zai wuce kamar gudun abin nan doki wani kamar gudun raƙumi wani kamar gudun mutum wani yana tafiya wani yana jan ciki wani yana rarrafe kowa sai ya bi ta kanta amma gwargwadon aikinka gwargwadon irin yadda zaka wuce wani ma an kukkuje shi an yayyakushe shi an tsintsinke namansa haka zai wuce da kyar wani kuma ya fada ciki to wannan bai ci karo da wannan da Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga wuta sai tababbe can kuma ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jusiya allazi to wane ne al-ashqa tababbe ko mafi tabewa an ce al-ashqa ana nan ana nufin tababbe da ma mafi tabewar tababbe ya shiga mafi tabewa ya shiga kuma laraba sukan yi amfani da afa'alu suna nufin fi'ilun kawai kamar yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi auhadi tamanna rijalun an amuta yace wasu ma fatan su na mutu wanzu wani yana nan fa shi kawai so yake ka mutu ka bashi filin gurin wa in amut to in na mutun ma fa tilka sabilun wannan hanya ce lastu fiha bi auhadi ba ni kadai bane kowa zai mutu kullu nafs- nafsin za'iqatul maut saboda haka wannan dan na mutu ba yana nufin kai sai ka tsaya a duniyar ba shine Allah ta'ala yace allazi kazzaba shine wanda ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata musulunci ya ƙaryata tashin alkiyama wata walla ana masa wa'azi kuma ya kauda kai ya bada baya ya ki saurara wasa yujannabu hal atqa sannan mafi takawa ko mai tsoron Allah shi zai nisanci wuta ko za a nisanta shi daga wuta wane ne shi kuma allazi yu'ti malahu wanda ya bada dukiyarsa ya tazakka kuma yana tsarkaka daga shirka daga bid'a daga kafirci daga munafunci domin lokacin ba a saukar da zakka ba balle a ce zakka ake nufi da aka yi ta zakka anan irin qad aflaha man zakkaha ne wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani daya da yake da ni'ima a gurinsa wanda ake masa sakayya wato yayi wannan ne ba dan a biya shi ko dan shi ya biya ba ka san wani yana maka kirki saboda ka taɓa masa ko kuma yana so kai masa daga gaba to Allah ya ce ba ɗaya daga cikin biyu yayi wannan ne kawai illabtiga a wajhi rabbihil a'la yayi wannan ne domin neman fuskar mahaliccinsa mafi ɗaukaka shine Allah ta'ala wanda Allah ya ba kansa suna biyu anan rabbihi kuma al'a'la sana ya tabbatar da kansa fuska da ta dace da shi kuma yace rabb rububiyya ta shigo al'a'la kuma tauhidul asma'i was sifati ya shigo anan domin al'a'ala sunan Allah ne kuma al'ulu, uluwu zati da uluwu sifa, duk siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wala saufa ya raba. Allah ya ce, da sannu zai yadda da sakamakon da za a masa, ai, bi ma yi utsa fil jannati minas sawabi. Wannan an ce Sayyidina Abubakar a kansa ta sauka lokacin da ya siyi Bilal ya ‘yanta shi fi sabilillahi. Aka yi masa kuɗi da tsada, aka ce a siye shi a fansar da shi. sai da na abubakar lokacin da ya musulunta jarinsa dinare dubu arba'in ne amma da ya dinga siyan bayi yana yanta su ya dinga wa'azi ya dinga karantawa sai da dukiyar ta kare baki daya shi yasa Allah ya masa wannan alkawarin wanda malaman tafsiri sun ce a kansa sayyiduna abubakar ta sauka radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kenan wato yana ƙara tabbatar mana da martaba sahabbai da darajarsu da kuma yadda Allah ya wanke su ya wanke niyyarsu ya wanke aikinsu kuma yace ya karba aikin domin Allah ne ya ce Allah yake nufi da aikin ba shi ya faɗa wa balle mu ce ya zuga kansa ya wanke kansa sai Allah ne ya ce illabtiga a wajhi rabbihil a'la yayi wannan ne dan neman wato fuskar Allah mahallicinsa mafi ɗaukaka kuma da sannu za zai yarda da abin da za a yi masa na sakamako dama Allah zai taba mutum aljanna ya ce ka yarda a ƙara ma ka yarda a ƙara ma har sai an ƙure mutum da burinsa gaba ɗaya to Allah ya sa mai koyi da waɗannan halaye ya sa mu samu kyakkyawan sakamako da kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan makoma tambaya tukuna zaka ba mu taimako ba mu tambaye wannan yace assalamu alaikum malam dangane da bayanin da kai jiya game da wiwi cewar ba laifi idan mata suka yi amfani da ita wajen gyaran gashi to malam ko za a ƙara bincike domin naji wasu masana kiwon lafiya suna cewa ko ɗan adam yana da ya dan adam yana da kafofin da in wuyuwi din ta shiga za ta iya yin illa ta kan ko wai akwai kofa a kan mutum zai iya in ya kwaba wiwi mace ta kwaba wiwi ta yi kitso da shi dan kashinta ya karu to akwai kofofi wai a kanta wanda wiwin za ta iya shiga ta kofar kuma sai ta zama ita ma bugaggiya da wiwi to wannan binciken ba za mu ce haka ne ko ba haka ba amma in ya tabbata gaskiya ne hakan to ya kamata mata su canza amfani da wannan din su koma amfani da abin da shi din ba shi da illa domin duk abin da aka gano komai ne ko sabulu ko abin sha ko abinci aka gano zai yi illa ga lafiyar mutum ko hankalinsa ko kwakwalwarsa ya kamata a yi baya baya da shi malam ni kurma ne shin dan uwana zai iya tilasta ni na saki matata ba wani mutum a duniya da aka bashi dama ya tilasta ka ka saki matarka wanda yake da wannan dama alkali ne shi kuma a halaye guda tara ne a kotu kamar ka gudu aka neme ka aka rasa to alkali yana iya sakin matarka don ta samu dama ta yi aure ko ka daina ba ta ci da sha da sutura ko ka daina saduwa da ita har aka wuce wata hudu alkali ya kira ka yace ku shirya ka ki a waɗannan halayen guda tara ko ka talauce ka tsiyace ba ka iya ɗaukar nauyinta ba ta kuma tace ba za ta iya haƙuri ba to halaye guda tara malamai suka lissafo inda alkali zai iya sakin matar amma in ba shi ba wani kawai ya zo ya maka tilas ka saki matarka na farko dai bata saku ba domin ba da ikon ka kai ba an ɗauki alƙalami akan mutum uku wanda ya yi mantuwa da wanda ya kuskure da wanda aka yi masa tilas ya aikata abin da bai gamsu ba malashin kukurma zai iya jan sallah saboda yana karatu gwargwadon hali to kurma ai ba za a gane yanzu ya ce wala zalim balle a ce amin ba to amma idan ja sallah din in dai har an yarda da ilimin sa to yana iya jan sallah din to ya zai dinga sanar da mutane yanzu lokacin kabbara ne ya dago yana zaune saboda haka a duba da yadda zai yi sallar ba tare da an samu matsala ba malam ni kurma ce ana bi na azumi shin mijina zai iya taya ni na rama tambayar jiya ce da basu gani ba an juyar da kyamara to mun ce ba zai taya ki ba kawai azumi ɗayan biyu ne in za ki iya ki yi in ba za ki iya ba kika sha in kin samu lafiya ki rama idan ciwon naki ba na samun lafiya ba ne ki ciyar a bakacin azumin yauwa sai in kaga an, an taimaka mutum an masa azumi sai a halin da ya mutu ana bin sa bashin azumin shi ma akwai tafsili da malamai suka yi da yawa wasu sun ce sai azumin bakance wasu sun ce iya na farilla wasu sun ce a'a sai idan ya manta da gangan amma in ciwon ya ta tafiya har ya kai shi lokacin da ya mutu wasu na gaba za a rama ba shin malam ko ya halatta aure tsakanin kurma da mai ji mun ce ya halatta a aure tsakanin kurma da mai ji kuma da za a yi auren ma haka ya kamata a yi a dinga sabun a dinga sabawa mai ji ya auri kurma kurma ta auri mai ji mai kafa ya auri gurguwa gurgu ya auri mai kafa saboda haka shine ɗaya zai taimaka wa ɗaya idan an samu larura ana son a ɗauko ɗayan a ruga da shi da gudu kaga sai ya goyo ta su ruga da gudu ko ta goya shi su ruga da gudu ko kuma akwai abin da dole sai da mai kafa kaga sai ya mata ita kuma abin da za ta iya masa daga zaune sai ta yi masa amma din aka zama iri ɗayan nan to ana samun matsala to ana an fito da dabaru da yawa da ake ganin ya kamata a tara kuɗin da za a taimaka marayu da aka ma rijista ƙarƙashin wannan ƙungiya ta da'awa and relief organization wanda babban aikinmu shine dama ɗaukan nauyin wanda suka shiga addinin musulunci domin su tabbata a musuluncin da ilimi da sana'a da kuma tattare rigingimu in sun taso da kuma ɗaukan nauyin marayu da ilmantar da su da kuma ba su a taimako to babban matsalarmu shine kuɗi kullum ina gaya musu cewa aikin nan namu fa ba wai aiki ne da zamu dinga neman taimako muna daga hula ba aikin nan yafi karfin daga hula tsakani da Allah dole ne mu fito da hanya da zamu tara miliyoyin kuɗi da yawa kuma miliyan 100 ma ya mana kaɗan domin kuɗi ake so mai yawa aikin kada ya karye ko mun mutu wasu su ci gaba da yi to ba nan ba zai yi ba kuma dole sai ana da kuɗi mai yawan gaske kuma wannan abin da zai bamu dama shine abin da da muka yarda da shi cewa mu yi rijista akalla na mutum dubu kowa ya dinga bada dubu ɗaya duk wata idan muna wannan za mu dinga tara miliyan ɗaya duk wata a shekara za mu tara miliyan goma sha biyu wannan zai toshe mana wata kafar amma kuɗin da muke bukata sun fi haka yawa da yawa mutane sun yi ta kawo dabarar yadda musulmi za su dinga tara kuɗi yanzu ka duba za ka ga misali a najeriya akalla muna da musulmi in ka ce sun kai miliyan tamanin ma ba kai karya ba in kowa zai aje naira ɗaya kullum ana da miliyan tamanin kullum ka buga a wata nawa ka buga a shekara nawa wace matsala ce